ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى كما أمركم ربكم فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فتقوى الله جل وعلا هي وصية الله للأولين والآخرين فقال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا واعلموا أن هذا الأسبوع هو بداية عام هجري جديد عام يهمل في طاياته ذكر الهجرة النبوية العظيمة التي كانت مفتاحا لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الحق أيها الأحبة إن بداية العام الهجري مناسبة جليلة تستوجب منا الوقوف على أهمية هذه الذكرى والتأمل في الدروس والعبر المستفادة منها لقد كانت الهجرة النبوية تحولا تاريخيا في مسيرة الإسلام فقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من مكة إلى مدينة تاركين إخوانهم وديارهم وأموالهم في سبيل الله مبتقين وجه الله تعالى ونصرة دينه جل وعلا عباد الله إن في الهجرة النبوية دروسا وعبرا كثيرة منها أهمية الصبر والثبات على الحق فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الأذى والمحن في مكة المكرمة في مكة المكرمة وثبتوا على دينهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى أنواع السخرية والاستهزاء ويتهم بالجنون والكذب والسهر بل ويوضع سل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد عند الكعبة المشرفة ويوطى المال والنساء والرئاسة على أن يترك هذا الدين إلا أنه كان صامدا ثابتا على دينه ويقول والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين لا أتركه إلا أن أموت دينه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah muna gode maka bisa ni'imominka na zahiri da na baɗini ya Allah muna gode maka bisa ni'imominka wanda da ni'imominka da falalanka alkhairai da albarkati suke sauka a ban ƙasa muna gode maka godiya da bata da iyaka muna kuma shaidawa kai kaɗai ka cancanta abauta maka baka da abokin tarayya a cikin siffofinka da sunayenka da ayyukanka muna kuma shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawanka ne manzonka ne tataccen tatattu zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ya Allah ka yi salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba ɗaya da waɗanda suka bi tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama yan uwa masu girma mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala haƙiƙanin jin tsoron shi a cikin maganganunmu da ayyukanmu kamar yadda Allah ya umarni da hakan a cikin littafin shi mai girma Allah ya faɗa cikin alƙur'ani ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron shi kar ku kuskura ku mutu face kuna musulmai Allah ce wala ta mutunna ku iyakar iyawarku kar ku bar wannan duniya illa wa antum muslimun face kun kasance a cikin addinin musulunci kun kasance akan tauhidi yan uwa masu girma takawa ko kuma tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ita ce wasiyar da Allah ya yi wa mutanen farko da mutanen ƙarshe ya faɗa cikin littafin shi mai girma ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin ƙasa da duk abin da ke cikin sama gaba ɗaya mallakan Allah ne shi ya halicce su shi yake iko da su shi yake jujjuya su yadda ya ga dama cikakken mulki na duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin ƙasa da duk abin da ke tsakaninsu ba wanda ke da cikakken iko da mulki na wani abu face Allah subhanahu wa ta'ala Allah da yau kan shi wannan kirari sai ce haƙiƙa tabbas mun yi wasiya ga waɗanda muka ba su littafi yahudu kenan da nasara waɗanda suka gabace ku min qablikum sai ce wa iyyakum da kuma ku wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama mun muku wasiya da anittaqullaha cewar ku ji tsoron allah ku kiyaye dokokin allah cikin maganganunku da ayyukanku allah sai ce wa in takfuru idan kuka kafurce kuka yin takawa kuka ƙi tsoron allah fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi Allah sai sake maimaita abin da ya bude ayar da ita yace mallakan abin da ke cikin sammai da iko da abin da ke cikin ƙasa tabbas na Allah ne shi kadai wa kana Allahu ganiyan Allah ya kasance mawadaci dangane da barin ku baya bukatan imanin ku idan kun yi imanin ma ba zai amfane shi ba idan kun kafirce ba zai cutar da shi ba amfanin imanin yana komawa ne zuwa gare ku haka rashin imanin yana komawa ne cutar zuwa gare ku Allah baya bukatar sai kun yi imani don ya amfana shi yasa ya ce wa kana Allahu ganiyan Allah mawadaci ne hamidan abun yabo wanda in ma ba ku yabe shi ba mala'iku suna yabon shi duwatsu da bishiyoyi da tsirrai da dabbobi duk suna yi wa Allah kirari suna ambaton shi suna gode mishi ko ku yi imani ko kar ku yi akwai halittu biliyoyin halittu wanda ba wanda ya san iyakansu sai Allah wanda sun ninninka ku yawa ba sa kafircewa Allah ba sa masa butulci suna masa da'a shine ma'anar wa kana Allahu ganiyan hamida yan uwa masu girma lalle mu sani wannan sati da muke ciki a wannan juma'a ta yau ita ce ranar biyu ga watan almuharram watan ɗaya cikin addinin musulunci ita ce juma'a ta farko a cikin wannan shekaran shekara ta 1447 wancan satin muna 1446 amma cikin rahaman Allah da falalan shi ya ba mu tsawon rai ya ba mu lafiya ya azurta mu da imani saboda rahaman shi da falalan shi mun shiga sabo shekara ta addinin musulunci yan uwa masu girma mu sani addinin musulunci yana tafiya kafada da kafada da tarihi musamman shekara ta hijira tana da alaƙa da addininmu tana da alaƙa da ibadojin da muke shi yasa hijira a tarihin addinin musulunci ya zamto wani mabuɗi ne da ya ainihin buɗe ci gaban musulunci da yaɗuwar musulunci da ɗaukakan kalmar Allah a ban ƙasa shi yasa shekarar hijira take da mahimmanci a wurin musulmai amma kash nawa-nawa ne daga cikinmu a yau suka san shekarar hijira suka san watanni da ke ciki suka san sunayensu suka san ibadojin da muke a wani wata suke maimaituwa za ka tambayi musulmi idan ka ɗauki watan ramadan shi ne watan da kowa ya san shi mutumin kirki da mutumin banza amma da za ka ce azumin watan ramadan a cikin wata na nawa ake a wata na uku ne ko wata na biyar ko na bakwai ko na tara ko shi ne watan sha ɗaya wallahi da yawa cikin musulmai ba su sani ba kawai da ya san dai akwai watan ramadana amma ya haddace tun daga januwari har zuwa disamba zai gaya maka ma a kowane wata akwai hutun kaza da ke cikin shi akwai hutun rana kaza akwai hutun rana kaza duk ya haddace wannan ya haddace sunan gumaka da sunan sarakunan rumawa amma bai haddace watannin da ke da alaka da addinin shi ba wannan ci baya ne ba wayewa ba ne ba yan uwa masu girma musanin shekaran hijira tana da wata munasaba mai girma wacce take wajabta wa musulmi ya tsaya ya yi tsam da ran shi ya yi tunani dangane da mahimmancin wannan shekara da kuma ɗaukan darussa da ababen da suka faru wanda zai fa'idantu da su cikin addinin shi da rayuwar shi da mu'amalar shi hijira ta kasance ainihin wani abu ne wanda sahabbai suka ba ta mahimmanci shi yasa ma a lokacin Umar dan Khattab Allah ƙara masa yadda da sauran sahabbai bisa shawaran Abu Musa Ash'ari da aka fara amfani da kalandar musulunci sahabbai sun yi amfani ne da hijira ya zamo shine sunan kalandar kuma daga wannan lokacin za a fara lissafi saboda mahimmancin da hijira ke da shi a wurin sahabbai da tarihin da hijira ke da shi da kuma ci gaban da ya kawo musu a cikin addinin su da rayuwa manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya fita daga garin makka zuwa garin madina da shi da sahabban shi sun bar yan uwansu a makka sun bar gidaddajinsu sun bar dukiyoyinsu sun bar komai don mai fi sabilillahi kadai don daga addinin allah suna masu neman yardan allah suna masu kokari don su ɗaukaka addinin allah suka bar duk abin da suka mallaka suka yi watsi da shi suka zaɓi Allah da manzo suka zaɓi imani akan ‘yan uwansu akan dukiyansu akan garin da aka haife su a nan suka rayu suka fifita addini akan wannan ‘yan uwa masu girma na daga cikin ababen da ya kamata ɗan adam a matsayinka na musulmi ka zauna ka yi nazari a kai kuma ka amfana da su dangane da hijira ababe ne kamar haka abu na farko malamai suka ce mahimmancin haƙuri da kuma tabbata akan hanyar gaskiya saboda annabin rahama sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa sun yi haƙuri dangane da cutarwa a cikin garin makka sun yi haƙuri game da jarrabawa kala-kala sun yi haƙuri annabi an zage shi an masa ƙazafi an masa isgilanci an tuhume shi da hauka an tuhume shi da ƙarya an tuhume shi da tsafi yana tafiya za a ce da shi ya yi hallazi na zala alaihi zikiru idan ya waiga su ce innaka la majnun ya yi hallazi nuzila alaihi zikir innaka la majnun ya kai wannan wanda aka saukar masa da zikiri aka saukar masa da alqur'ani wanda ke da'awan ana masa wahayi zai dauka kiran shi ake idan ya waiga a ce innaka la majnun kai mahaukaci ne amma haka ya hakuri haka yi ainihin daure da sahabban shi ya kai ya kawo wata rana saboda cutarwa irin na kafaran makka dangane da addini da imani annabin rahama alaihi salatu wassalam ya je shi ainihin cikin masallacin ka'aba yana sallah ya yi sujjada a gaban ɗakin ka'aba wanda yake kusa da wurin majalisa ce ta manya-manyan kafaran makka abu jahalin ya ce wa zai je ya ɗauko ainihin tumbin raƙumi da aka yanka a wuri kaza aka wurgar ya ɗauko ya ɗora akan wannan mutumin yana cikin wannan sallah ya ce a lokacin da ya sujjada ya ɗora a kan shi haka aka samu wani shaƙi ya je ya ɗauko wannan tumbin raƙumin da ainihin dattin da ke cikin tumbin ya zo ya ɗora a kan annabi annabi ya yi sujjada sallallahu alaihi wasallama haka annabi ya ainihin haƙuri yana cikin wannan sujjadan bai ɗago ba har sai da aka samu wani ya tafi je gana na fatima wahiyar juwairiyatun kamar yadda ya zo cikin sahihu muslim tana yarinya karama haka ta taho a guje ta zo ta ɗauke wannan abin ta wurgar ta koma tana ainihin zagin su abu jahalin saboda bakin cikin abin da suke mahaifiyanta abdullahi dan masa'udu ya ce wallahi ina kallo aka yi wannan abin amma ba ni da iko ba ni da ƙarfi ban isa ne magana ba ya ce a lokacin da wannan abin ya faru abu jahalin suna ta dariya suna shewa suna isgilanci ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma me ya faru annabi da ya gama sallah ya daga hannu yana addu'a ya daga murya ya ce Allahumma alaika bi ƙuraishin ya Allah ga ka ga ainihin ƙurashawa waɗannan azzaluman kafuran Allah ka min maganinsu ya ambaci sunan waɗansu daga ciki abdullahi dan mas'ud ya ce annabi ya faɗi mutane guda shida ya ce na bakwai ɗin na manta waye ne ya ce wa zakara sabi'a walam ahfasku ya ambaci akwai abu jahalin ya ambaci utuba ibn rabi'a ya ambaci shaiba ibn rabi'a ya ambaci walid ibn uquba baban khalid bin walid ya ambaci ubay bin khalaf sannan ya ambaci uquba ibn abi mu'aytin yace na bakwai ina manta wane ne annabi ya tsine musu albarka yana roƙo Allah ya wulakanta su yace na rantse da Allah duk waɗannan guda bakwai da annabi ya ambata sai da na gan su ranar badar a kwance gaba ɗaya sun mutu mutuwa kuma ta wulakanci yara ƙanana 'yan shekara ashirin sun kashe abu jahalin ya ce shidan nan duk aka ebe su aka watsa su a cikin rijiya saboda wulaƙanci to kaga wannan haƙuri da annabi ya yi na wulaƙanci da cin mutunci da tozarci a matsayin shi na ɗan babban gida a makka iyayensa suna gadaran kamar su ne masu kakafa makka kakanun shi amma kash ya sha wahala ya ga wulaƙanci an cutar da shi kaɗai don saboda addinin allah haka ya haƙuri har sai da allah ya bashi nasara bayan ya koma madina abu na biyu da ya kamata mu ainihin koya daga tarihin hijira 'yan uwa akwai mahimmancin taimakekeniya taimakawa juna ba za mu samu ci gaba ba sai mun taimake juna ka taimake ni in taimake ka allah ya halicci 'yan adam kowa na bukatan kowa ba wanda zai ce baya bukatan kowa kowa ne ne kokar yake mai mulki na bukatan waɗanda yake mulka masu mulki suna bukatan waɗanda suke mulka haka waɗanda ake mulka suna bukatan masu mulki masu kuɗi suna buƙatan talakawa talakawa na buƙatan masu mulki malamai na buƙatan ɗalibai haka ɗalibai na buƙatan malamai kowa na buƙatan kowa to idan za mu haɗa kai mu taimaki juna da wannan addini ya ci gaba abin da za mu koya daga cikin hijira akwai ahammiyatu tahdid a samu ainihin mahimmancin fulani da tsari a cikin rayuwa an shiga wannan shekarar ta hijira ka zauna ka yi planning daga nan zuwa ƙarshen shekara me nake so na cimma a rayuwa me nake so na yi wannan yana da mahimmanci annabi duk abin da yake na tsari a lokacin da zai bar maka hijira zuwa madina in ban da plan da ya yi wanda plan din ya kai inda ya kai da kusan an yi nasara a kan shi amma duk da tawakkalin shi da karfin imanin shi da alkawarin allah zai ba shi kariya amma ya yi plan ya yi tsari ya fita cikin dare ya fita ɓoye ya canja hanya ya shiga cikin kogon dutse duk saboda kar a kama shi to kai ma zama kana da plan a cikin rayuwa duk da kafaran makka sun ba da raƙuma guda ɗari kyauta ga duk wanda ya kama manzan allah alaihi salatu wassalam raƙuma ɗari kuɗaɗe na masu yawan gaske miliyoyin kuɗi ne za ka yi sa raƙumi ɗari a yanzu to haka aka ba da wannan kuɗin duk wanda ya gano inda annabi yake ga raƙumi ɗari amma saboda tsari da ya yi da plan da haɗin kai tsakanin shi da sahabban shi musamman abubakar siddiqu da alibin abi talib da ya je ya kwanta a makwacin annabi ana tsaban annabi na har yanzu bai fita ba a shi aliyu ne ya kwanta a makwacin annabi annabi ya zame cikin dare sulale gudu shi da abubakar siddiqu ya zama kai ma zama kana da tsari cikin rayuwa akwai buƙatar mahimmancin dogaro ga Allah cikin duk abin da ka sa a gaba shi yasa Allah ya ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ku dogara da Allah ku yi tawakkali in kun kasance masu imani kar ka ce kai kayi tawakkali ka zauna baka komai wannan sunan shi da larabci at-tawakkul ba at-tawakkul ba to kar ka zama mai tawakkul ka zama mai at-tawakkul at-tawakkul shine kai tsarin da zaka yi kai iya abin da zaka iya sauran ka barwa Allah wannan shine tawakkali yan uwa masu girma mu sani shekarar musulunci shekara ce da take da mahimmancin gaske babban abin da ya kamata mu koya cikin wannan shekara 'yan uwa na farko ka gode wa Allah akwai musulmai da dama mutane da dama an yi wannan shekaran da ta kare da su amma ba su ga wannan shekarar ba kai da Allah baka tsawon rai wani kuma ya halarci wannan shekara amma yana asibiti bai da lafiya wani yana gida a kwance ba zai iya zuwa sallan juma'a ba to Allah baka tsawon rai ya baka lafiya ya zama wajibi ka gode wa Allah bisa wannan ni'ima ni'ima ce mai girma da miliyoyin musulmai suna nema ba su samu ba ka gode wa Allah da ya baka tsawon rai har ka halarci wannan shekara ta 447 lalle ka gode wa Allah kuma kai amfani da wannan dama da ka samu wajen tuba zuwa ga Allah da istighfari cikin ababen da suka wuce a shekaran da ta gabata ka zauna ka yi nazari wani aiki ne na alkhairi masu yawa wani ayyuka ne na sabo inda ka yi alkhairi ka gode wa Allah da ya maka muwafaka ya baka taufiki inda kuma ka yi kuskure ka yi saba wa Allah sai ka yi istighfari ka tuba ka nemi gafaran Allah ka ƙulla niyyan cewa wannan shekara zan zamo mutumin kirki zan zamo wani Allah zan ainihin koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayyukana da maganganuna ka damu cewa imaninka na karuwa ne ko yana raguwa amma abin da ya damu mutane a yau shine samun shi idan ya ragu duk duniya sai kowa ji labari hankalin shi ya tashi ya rude ya rikice amma idan imanin shi ne ragu ba abin da ya dame shi wannan ci baya ne wannan hasara ce cikin rayuwa yan uwa masu girma mu yawaita ayyukan alkhairi mu gina imanin mu mu tabbatar da imaninmu na ƙaruwa imaninmu na ci gaba ayyukan saɓonmu suna raguwa to wannan ita ce ci gaba wannan ita ce nasara a rayuwa duniya da lahira mafi girman ibada da ake bukata cikin wannan wata na almuharram tun yana cikin watanni guda hudu masu alfarma allah ce min ha arba'atu hurum a ciki akwai almuharram ana bukatan yawan azumi hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam aka tambayi annabi alaihi salatu wassalam aka ce da shi ayyu salati afdal ba'dal maktuba wani sallah ne fi falala bayan sallan farilla yace as-salatu fi jawfil layli sallah cikin duhun dare yafi kowane sallah falala aka sake tambayin shi aka ce wa ayyu siyami afdal wani azumi ne fi falala ba'da ramadan bayan azumi wata ramadan sai annabi yace shaharullahi al-muharram shine azumi a cikin watan almuharram Allah Allah annabi ya kira wannan watan da shaharul lahi watan Allah almuharram saboda haka ana bukatan azumi a cikin wannan wata azumi yana da falala kwarai da gaske wannan hadisi yana cikin sahihu muslim ko da baka iya kowane azumi ba ka daure ka azumci azumin tasu'a da ashura rantar ga wannan wata wanda zai kama ranar juma'a mai zuwa da kuma ran goma ga wata zai kama ranar asabar waɗannan kwanaki guda biyu ka yaƙi shaiɗan ka yaƙi zuciyanka ka azumci waɗannan kwanaki guda biyu hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim daga abdullahi bin abbas allah ƙara masa yadda yake cewa manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya kasance na azumtan ashura tsawon shekaru har sai da shekara goma yana azumin ashura yana kuma umarni da ai wannan azumi na ashura saboda falalan shi da ladan shi sai sahabbai suka ce da annabi alaihi salatu wassalam ya rasulullah suka ce innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahudu rana ce da yahudawa ke girmamawa me yasa muke girmama ta muna azumi a cikin ta saboda yahudawa suna girmama ranar ashura kuma har yau idan ka zauna da bai yahude za ka ga yadda suke girmama wannan rana saboda me suna farin ciki da murna da gode wa Allah Allah ya ba wa annabi Musa nasara akan Fir'auna to sai annabi ce da sahabbai alaihi salatu wassalam yace fa idza kana al-amul muqbil insha Allah sumna al-yawm at-tasi'a yace idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa insha Allah za mu yi azumin tara ga wata sai mu hada da goma ga wata Abdullahi bin Abbas yake cewa فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كش كهو نشكر تزاغيو النبي يقوم الله صلى الله عليه وسلم يذكر ربي النبي ده كنشي yana da wani buri amma kash bai san cewa ma ba zai kai ba a lokacin da yake wannan magana to ina gani ko kai kuma yasa ka gode wa Allah in har ya azurta ka da irin wannan abu to idan Allah ya baka tsawon rayuwa da lafiya ranar tara ga wata kai azumin tasu aran juma'a kai azumin ashura ranar asabar yana da falala kwarai da gaske imamu shafi'i da manya-manyan malaman shafi'iyya da imamu ahli sunna ahmad ibn hanbal da imamu ishaq bin rahawiya da wasu daga cikin manya-manyan magabata suka ce yustahabbu istihbaban shadidan mustahabbi ne mustahabbanci mai karfi azumtan tasu'a da ashura da ka dan uwa mai girma ka daje kai wannan azumi yana da falala kwarai da gaske hadisi ya tabbata cikin sai muslim daga manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama aka tambaya annabi dangane da azumin ashura aka ce wani falala ake samu aka ce su ila an saum yaumi ashura an tambaye shi dangane da azumin ashura menene falalan shi wani lada yake da shi yace kafiru as-sanatal madiya yana kankara zunubin shekaran da ta gabata kaga wannan ba karamin falala bane ba ka dage kai wannan azumi in ma baka yi ba sai ka wani da yunwa musamman a lokacin jagaba ka dage kai wannan azumi kar kai biyu babu kai baka ci abinci ba kuma kai baka samu ladan azumi ba tasu'a da ashura ranar juma'a da ranar asabar mai zuwa in Allah ya baka tsawon rai lalle ka azumci wannan rana yan uwa masu girma abu na ƙarshe da ya kamata mu ɗauka cikin irin wannan zuwan shekaru juma'a ta zo ta shuɗe wata ya zo ya shuɗe shekara ta zo ta shuɗe babban darasin da ke ciki mafi girma kwanakinmu ne muke cinyewa ajalinmu ne ke ƙara ƙaratowa yana ƙara kusantanmu wani mai baita ce tamurru bin al'ayamu tattara wa innama nusaku ilal ajali wal ainu tanzuru yace kwanaki suna ta shuɗewa ɗaya bayan ɗaya wa inna ma yace abun sani kadai nusaku ilal ajali ana jan mu ne fa zuwa ga ajalin mu wal ainu tanzuru alhali muna ji muna gani ido yana gani kwanaki suna shuɗewa ɗaya daga cikin magabata hasan al-basri Allah ya ƙara masa rahama yace ibnu adam innaka ayyamun majmu'a kai fa waɗansu kwanaki ne waɗanda aka tara ya ce kullama zahaba yawmun zahaba ba'adu duk ran da wata rana ta shuɗe wani ɓangaren ka ne ya shuɗe duk lokacin da aka cinye wata rana kwanakinka ake ragewa kamar kuɗi ne ka ajiye kana ta zara ko ka ɗauki buhun shinkafa ka ajiye ko buhun masara kullum ana auna ana kaiwa nika wata, wata rana wannan buhun zai kare kamar haka kwanakin na adam suke saboda haka ka ɗauki darasi cewa shekarun nan fa da suke ta ƙarewa shekarunmu ne suke ƙarewa wataƙila ma na shiga shekaran ƙarshe ni kan za a buga final a cikin wannan shekaran da ni ba wanda ya sani in ba Allah ba kullum ka zauna cikin shiri ya tabbata cikin hadisi ingantacce hadisi ne Hassan hadisin Imam Tirmidhi Allah ƙara masa rahama annabi rahama yake faɗa cikin wannan hadisin daga babban sahabi Abu Ya'la Shaddad ibn Ausin Allah ƙara masa yadda annabi ta alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mai kaifin basira mai hankali mai wayo man dana nafsahu shine wanda yau kansa hisabi yau kanshi tarbiyya ya mata ladabi wa amila lima ba'da al-maut yayi aiki dan bayan mutuwa wannan shine mai cikakken hankali shine mai wayo shine mai basira duk wani wayo da basira da bai ja ka zuwa ga aikin alkhairi ba wallahi ba wayo bane ba sunan shi sakarci duk wata wayewa da duk wani ci gaba da zai ja ka zuwa ga sabon Allah sunan shi ci baya ba sunan shi ba ci gaba wayo shine kai aiki dan mutuwa kai aiki dan shiga kabari ka ji tsoron Allah kai ne asalin mai hankali kai ne asalin mai wayo in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya sake faɗa a ƙarshen hadisin yace wal ajiz amma wanda yake rago man atba'a nafsahu hawaha wanda ya biye wa son zuciyar shi ya zama rago baya iya yakan zuciyarsa baya iya yaƙi da ran shi baya iya saba wa zuciyar shi kawai yana ta bin duk abin da ransa ke so na sabon Allah wa tamanna ala Allah al-amani ga burace burace a wurin Allah yana ta burin Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza yana dab da kabari bai sani ba ba wanda ya ce sai ka tsufa zaka mutu a yanzu ma matasa da samari sun fi yawan mutuwa idan kana kallon social media galibi in aka sanar da mutum goma sun mutu za ga guda takwas wallahi ba tsofaffi ba ne ba ba su shiga cikin sahun dattawa ba dan uwa matashi ka ji tsoron allah ka yi hankali ba sai ka tsufa za ka mutu kana cikin ƙuruciyanka kwatsam sai ka ji an ɗauke ka abdullahi dan masaudu allah ƙara masa yadda cikin sahabbai wani babban alaraman sahabbai yake cewa ma nadimtu ala shay'in ban taɓa nadama ba akan wani abu na jina damure na yana ɓaci ya ce nadamati ala yaumi gharabat alayya shamsun ko shamsuhu ya ce a ce rana ta fito ta faɗi ina cikin wannan yinin da lafiya na da hankali na da ƙarfi na ya ce nukisa fihi ajali gashi idan rana ta fito ta faɗin nan fa ajali na aka rage kwanaki na ne suke raguwa walam ya zirfihi amali amma kuma ayyuka na na alkhairi ba su karu ba ya ce wannan shine babban hasara a wurina in ji abdullahi dan masaudu rana ta fito ta faɗi bai aikin alkhairi ba imanin shi bai karu ba ayyukan shi na lada ba su karu ba to wannan shine babban hasara a wurin shi a wurin shi wannan ita ce babban nadama kaga alkayyus kenan masu kaifin hankali masu basira masu hangen nesa ba irin hangen nesa mu ba ya yan uwa masu girma mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu girmama dokokin Allah mu girmama al'adunmu masu kyau da ainihin abin da ke alaka da addininmu a cikin shekarar hijira a cikin ne za a ce maka akwai azumin ashura a ciki za a ce maka akwai azumin ramadan a ciki za a ce maka akwai sha'ban a ciki za a ce maka akwai zulhijja akwai kaza akwai kaza duk suna alaka ne da waɗannan watanni ka san waɗannan watanni ka haddace su ka san me ke cikin kowane wata wani abu ne da ke da amfani in har ka haddace januwari zuwa disamba saboda albashi to ka daure ka haddace almuharram zuwa zulhijja saboda ibada wannan shine hankali shine wayewa shine basira kayan aro ba zai taba zamo abun burgewa ba waɗannan watannin kayan aro ne abun takaicin ma wallahi suna ne na gumaka da sunan manya-manyan sarakunan rumawa kafurai waɗanda suna jahannama don sun mutu a cikin kafurci kafurci ma bakin kafurci saboda haka ka gyara tauhidinka mu gyara alaƙa tsakaninmu da Allah mu gyara alaƙa tsakaninmu da juna tsakaninka da makwabtanka a unguwa makwabtanka a kasuwa makwabtanka a wurin aiki makwabtanka a makaranta makwabtanka a masallaci mu gyara alaƙa tsakaninmu da juna domin Allah ya so mu ya mana rahama ya sa mu kyakkyawan ƙarshe mu mutu yana mai farin ciki da mu ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala wannan shekara da muka shiga ta hijira Allah ka sa ta zamo alkhairi a cikin rayuwarmu da addininmu ya ubangiji ka sa imanin mu karu a cikinta Allah ka nesanta mu da ayyukan sabo ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala duk alkhairin da ke cikin wannan shekara Allah ka haɗa mu da shi dukkanin wani sharri da ke cikin wannan shekara Allah ka nesanta shi da mu mu ma ka nesanta mu da shi ya ubangiji wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu ruwa kuma ka ba mu damuna mai albarka ya ubangiji ka taimake mu ka taimaki addininka ya ubangiji ka sa mu gama da wannan duniya lafiya ya ubangiji wannan ƙasa ta mu Allah ka azurta mu da shugabanni na gari ya la duk waɗanda suka ainihin takura wannan ƙasa saboda biyan bukatansu Allah ka san su idan za su gyaru Allah ka gyara mana su in ko ba za su gyaru ba Allah sun fi karfinmu amma ba su fi karfinka ba Allahumma alayka bihim Allahumma alayka bihim Allahumma shattit shamlahum Allahumma dammirhum tadmira اللهم زلزلهم زلزالا شديدا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحج ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ذلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم كلنا ولا تكن لغيرنا علينا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم